يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آل بيته وصحبه وعلى من نهج طريقته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وريا ta tabbata ga Allah wanda ga shi da ikonsa ya sake tara mu a cikin wannan masallaci mai albarka masallaci na juma'a na shokale domin ɗaura tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba a cikin kowane dare a cikin wannan wata mai albarka wata na ramadan ya shida iko Allah za mu ɗora kamar yadda aka saba wanda yau mun yi sha biyu ga wannan wata mai albarka hijira ta shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da ishirin da biyu ga wata na uku miladiyar isa ɗan maryam 2024 da fata Allah subhanahu wa ta'ala muna jagoranci tafsiri na marece mun kai ƙarshen suratul araf yanzu nan za mu tashi makwabciyarta ta ce suratul anfal za mu ga suratul anfal sura ce madaniya wasu maluma sun ce in banda ayoyi guda bakwai tun daga faɗin Allah wa idh yamkuru bika allazina kafaru kalisa wa aya ɗaya biyu uku har zuwa bakwai in banda su amma duka ayoyinta sun sabka ne Madina kuma za mu ga wannan sura abinda suke karantar da mu irin abubuwan da surorin Madina suke karantarwa abin da ya shahi shari'a dokokin ubangiji yanda Allah ya shinhida dokarsa idan mutum ya kaza ga yana za a yi mishi kuma za mu ga hatta bangaren abin da ya shahi jihadi musamman abin da ya shahi yaƙi na badar wanda shi yaƙi na badar shi ne yaƙi na harko wanda ya kasance fatahi na yaƙoƙin addinin musulunci kama Allah ya sanya shi ya kasance shi ne mabuɗin samun cin nasarar musulmi shi ne yaƙi wanda ya kasance mabuɗin samun cin nasarar musulmi wanda ai wannan yaƙi na badar cikin wata na ramadan kuma shekara ta biyu bayan hijirar da annabi daga maka zuwa madina za mu ga sanadiyar wannan yaƙi ba da niyyar yaƙi an kahita ba face al'amari daga Allah Allah ya sa al'amari ya juye kasance yaƙi kamar yadda za mu gani duka nan gaba insha Allah kuma wannan sura saboda Allah ya yi bayani dangane da yakin badar shi yasa ta sashi daga cikin sabba annabi sallallahu alaihi wasallam suke kiranta suratu badare maimakon suratul anfal suna kiranta suratu badare saboda abubuwan da take karantarwa ba ta da bata lokaci za mu shiga wannan sura domin mu ga abubuwan da take karantar da mu fatan mu Allah ya ba mu iko karanta ta daidai da kuma fassarawa daidai na'am farkon sura Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين
wannan sura sanadiyar sabkarta kamar da abdullahi da abbas ya yi bayani shine annabi ya yi alkawali ga dukkanin wanda ya yaƙi wannan ini ya yi hankuri yana mai huskantar kafirai ba yana mai juyowa baya ba yana mai yin hankuri a kan yaƙi to haida Allah ya ƙaddari mutuwarsa aljanna a makomarsa kuma har annabi ya ce duk wanda ya sanidi ya kashe kahiri ko sanadiyar kama kahiri to duk abin da ya shahi wannan kahirin nasa ne to yaƙi ne wanda ya haɗa matasa da kuma tsofaffi wanda kowane yana nuna ya bajinta su tsofaffi suna ganin ai da dubara su ne an ga samu cin yaƙi su ko matasa suna ganin da yashin soya saboda kutsa da sun kai sun kai yaƙi an ka samu cin nasara shi yasa al'amari na ganima ya suna ganya ne za a karkasa wannan ganimar ko ne yana ganin rinjaye yana wurinsu tsofaffi suna ganin rinjaye yana wajensu saka ma matasa suke gani to da suna cikin tattaunawar dangane da abin da ya shahi wannan ganima tunanin za a yi da ita ga ganimar da an samu tun da ku kuna ganin ku za ku samun kaso mafi tsoka su ko matasa suna ganin su za su samun kaso mafi tsoka tunanin sha'anin ya ne al'amarin na kasance to sai Allah saukar da wannan aya domin ta zarraba gardama Allah ya ce yas'alunaka anil anfal ya manzon tira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna tambayar ka عن الأنفال الأنفال جمعنا ننفل معنى كما كتير الغنائم غنيمومي abubuwan da anka samu ƙarƙashin wannan yaƙi da an kai na dukiyoyin kayarai na abubuwan da Allah ya mallaka musu ga su an karkashe su to wannan abubuwa da an samu ƙarƙashin wannan yaƙi menene hukuncinsa ya za a karkasa shi ya za a yi da shi Allah ce sahabbai na tambayar ka dangane da wannan Allah ce kul abin nan kul ka karantar da su al'amfal sha'anin wannan ganimomi lillahi sha'aninsa kuma yanzu ya koma ga Allah sha'aninsa ya koma ga Allah war rasuli haka ya koma ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabani yanda da an ba da garanti in ka kashe kahiri kai da ke kai abin nan kai ke da silke ne da duk abin da ya mallaka to tun da yanzu ga saban da an ka samu to yanzu an bar hukunci da Allah da manzon Allah annabi shi zai kasarsa shi zai raba ta yanda yake so sa'ad bin abi waqqas Allah shi kara mai yarda gabanin haka shi ba abin da ma yake so a cikin wannan ganima kamar wani takobi da ya burga shi na wani kahirin da ya kashe yana ce ba annabi ina da bukatar wannan takobi annabi ya ce aje shi kawai ba ta yi bar shi to amma da Allah ya saukar da wannan aya sai al annabi ya kiraye shi ya ce dauki takobin saboda yanzu Allah ya bani juyar da abin yana ga hannuna doka kawai saboda yanzu Allah ya ce lillahi war rasul sha'anesa yana ga Allah yana ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya juyo akan su sahabbai Allah ce fattakullahu ku ji tsoron Allah wa aslihu zata bainakum ku yi gyara tsakaninku dukkaninku kuna da kima dukkaninku kuna da mutunci dukkaninku kowa ya yi kokari kowa ya cancanta a jinjina musu kina ku yi gyara tsakaninku kan sabani shiga tsakaninku Allah ya ce wa aqi wallaha ku yi da'a ga Allah wa rasulahu ku yi da'a ga manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in kuntum mu'minin in dai da gaske ne ku mummune ne sai Allah ya ci gaba ya ƙara ba mu sifofin su إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم Mm.
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم
sai يتوكلون Allah yana karantar da sahabbar har yau dangane da abin da ya sh- ya faru tsakanin su Allah ya ce inna ma abin sani almu'minuna wanda ake kira mummuni a wurin Allah allazina sune waɗanda idza zikira Allah yayin da an ka ambaci Allah an ka tunatar da su Allah wajilat qulubuhum zuciyoyinsu suna cika da tsoron ubangijinsu to wannan shine sifofin mummunai wa idza tuliyat alaihim ayatuhu yayin da kuma an ka karanta musu ayoyin ubangiji zadatuhum imanan wannan ayoyin suna dada musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun kuma ga ubangijin su ne suke dogaro to wannan aya sai ku ko aya wadda ke cikin abin nan suratul ra'd wanda Allah ba da sifofi masu imani alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah Allah ta'ala bi dhikrillah wa kuma innul qulub kaga Allah ba da sifofin mu'minai alladhina amanu masu imani wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah sune wanda zuciyoyinsu suke samun nutsuwa da ambaton ubangiji amma wanda za ta leta alaihim ayatu abin nan sama inna qulubun bi dhikrillah Allah ce ala bi dhikrillah fa kuma innal qulub ko ba haka ba da ambaton Allah zuciya ke samun nutsuwa to can Allah ya siffanta allazina amanu fa kuma innal qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah fa kuma innal qulub Allah ya ce da ambaton sa ne zuciya ke samun nutsuwa kuma nan gashi Allah ya ce allazina idza zikira Allah wajilat qulubuhum kaga sai an kire nutsuwa in ana karanta musu ayoyin Allah in suna karantawa nutsuwa suke samu kuma nan Allah ce idan ana karanta musu ayoyin Allah me suke yi tsoro suke yi kaga ko tsoro kishiyar nutsuwa ko ba haka ba nutsuwa kishiyar tsoro to me ayoyin suke nihi sai malama sun ce abinda ayoyin suke nihi nan Allah yana bayani ne akan mummunai duk lokacin da an ka tsoratar da su ma'ana sun aikata wani laihi abin suke ganin laihi ne ga ubangiji sun ka aikata to da an tunatar da su zuciyar suna cikin shi tsoron ubangiji kar ubangiji ya kama su yalla mun fahimta ko ko idan sun ga wani yana sakon ubangiji suna cika da tsoro zuciyar suna cika da tsoro saboda kar ya jawo musu haushin ubangiji to shine sai Allah ya ba da siffofi idan zikrullah idan an ka ambaci ubangiji idan an ka tunatar da su ubangiji an ka tunatar da su ayoyin ubangiji sai Allah ba da siffofin zuciyoyinsu tsoro suke yi shi ko can da Allah ya ce alladheena amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah an karantar da su aljanna da makomarsu na ayyukan da sun ka aikata irin ayyukan da idan mutum ya aikata shi zai samu rahama Allah zai samu aljanna to sai zuciyoyinsu sakankanci su samu natsuwa don sun sa alƙawala Allah gaske ne ba su da shakka dangane da abin da Allah ya faɗa musu tabbas ko tunda sun ka siffanto da wannan ayyuka sun san za su samu aljanna kaga babu cin karo da juna nan bangaren lahi ne suke cikin rashin tsoron ubangiji kar a zo sun fara mu hushe ubangiji ba su sani ba amma can ayyukan kirki sun ka aikata sai in an ka ambaci ayyukan su da suke aikata sai su samu natsuwa sai su samu sukuni ashe alhamdulillah suna da natsuwa ga ubangiji to kaga har yau sai ayoyin suna karantar da mu yanda dai ake son mummune su siffanta haka ne wannan sabai sun siffanta bayan alkhawf war raja nan bangaren jin tsoro ne zuciyar sai ta cikar tsoron ubangiji amma can saboda kwaɗayi sun aikata aiki irin waɗanda Allah ya bi irin su sai su samu natsuwa kaga ga tsoro ga me ga natsuwa to haka ne ake son kullum mu kasance kada zan ka aikata aikin da bai dace ka aikata aika aika sai a tunatar da kai sai ce kai bai komi an ga aiki ai ba wani abu bane ba a duk lokacin da ka gano abin da ka aikata na yihina to zuciyarka ta cika da shi tsoron ubangiji dan ubangiji fa ba fa irin dan adam bane naka ce ka san zarcewa kanshi ubangiji ba a tilasta shi ganin damar shi ne ba mai sanya shi dole dole ke ka kankantar da kanka ga gare shi e karka nuna ba komai bane ba abinda Allah baya so kamar mutum ya aikata ne shagan ba komai bane wannan matsala ce ga Allah Allah baya so haka shi yasa annabi yace lahin da kuke ganin ba komai bane wurin ubangiji sai zan shine sanadiyar da wannan mutum cikin wuta kamar bangaren alkhairi ne da annabi yace la tahar ko la ta mina na la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an bangaren alkhairi karkare na alkhairi komai zaman shi karami ka ce kai wannan abu ba komai bane annabi ya ce da abin da kuke ganin ba komai bane da shi ta sanadiyya sai Allah yake dawamar da bawa cikin aljanna to kaga wannan duka yana karantar da mu zunubi kar ka karamci nai haka aiki da alkhairi kar ka karamce shi ka sakankance bangaren alkhairi ka sakankance bangaren lada ka kwalece abin da ka kwalece wannan ga ubangiji bangaren laihi bangaren zunubi ka tsorata kar ka sakankance ma zunubi kar ka amince ma zunubi ko ni zama shi karami Allah sa mu gane to shine Allah ya ce wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan yayin da ake karantar da su ayoyin ubangiji ayoyin ubangijin su Allah ya ce imani yana da duwa gare su wa ala rabbihim yatawakkaluna haka ne Allah ya ce ga ubangijin su ne suke dogaro sifar ta gaba الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم
Allah ya ce allazina su ne waɗanda yuqimuna salat suke tsayar da sallah kun ga kullum idan Allah yana karantar da mu sifofin mummunai sai ya karantar da mu tsayar da sallah suke yi ba wayin sallah kawai ba a tsayar da ita suke yi saboda yin sallah daban tsayar da sallah daban tsayar da sallah shine mutum yana ya tsane ala basira yana ya tsane akan ilimi kuma yana tsayar da ita akan lokutanta baya wasa da lokacin sallah to wannan shine sifofin mummunai amma kaga ai Allah ya zargi wasu masu sallah kuma yace ƴan wuta ne saboda suna yin ta ne yanda sun ga dama ba su kiyaye da lokutanta ba su kiyaye haƙoƙinta ni an ka dora ni an ka wajabta musu akai ba ruwan su su dai lokaci shi dai dan da ace ba su yi ba su zo su bubbuga ko ko sai sun ƙara aikin su idan suna da wani aiki to suna ba aikin nan muhimmanci ne da lokacin sallah sai sun ƙara aikin su sai su yi sallah kaga sun fifita duniyar su he da ni he da lahirar su to irin wannan Allah ya zarge su yace fawailul lil musallin bana na azaba ya tabbata ga masu sallar da allazina wa an salatihim sahun wannan suke rabkana akan sallar su ba su ba ta kima ba ba su ba ta muhimmanci ba an ga dama a ga mai sallah biyu ba ruwan su su dai lokacin sallah gare su lokacin sun samu dama shine lokacin su kaga wannan sallah Allah ya zargi masu yanta Allah ka kare mu to amma mun mun masu imani Allah ya ce allazina yuqimuna sala su ne wanda suke tsayar da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun Allah ya ce kuma abinda mun ka arzuta su na dukiyoyi abinda na dukiyoyin su Allah ya ce suna ciyarwa to sai Allah ya ce أولئك هم المؤمنون حقا Mm.
لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم to wannan sifofi da Allah ba mu na mummunai Allah ka sa muna cikin su Allah ya ce ulaika humul mu'minuna haqqan wannan su ne mummunai haƙiƙanin mummunai idan kana bi dan mummunai da sifofin su Allah ya ce ga su lahum darajatun kuma suna da darajoji inda rabbihim a ruhu bangijin su wa maghfiratun suna da wata irin gafara wa rizqun karim da kuma arziki na karamci Allah zai shigar da su aljanna komai cikin aljanna suna da kuma Allah musu garanti ƙari a ɓangaren mu Allah ce mu za mu ƙara muku ba abin da zai ƙare wannan shine gida na karamci Allah ka ba mu na'am كما أخرجك ربك من بيتك بالحق Mm.
وإن فريقا من المؤمنين لكارهون Mm.
يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت Mm.
كأنما يساقون إلى الموت وهم
To ينظرون wannan ayoyi da malai karanto su ne mabuɗin yaƙi na badar su ne mabuɗi na yaƙin badar wanda kamar da muka muku bayani yaƙin badar an yi shi ne shekara ta biyu bayan hijira kuma cikin wata na ramadan kuma ba da niyyar yaƙi an ka hito ba an hito ne domin a haɗu da abu sufiyan a kwace kayan da yake taya su wanda asalin kayan na mummuni ne masu imani kun ga hijirar da sahabbai sun kai kai sun baro gidajensu sun baro dukiyoyinsu ko ba haka ba kamar da Allah ya bayani ba dan komai ba domin tsira da imani to sai mushrikan makka sun kai amfani da wannan dama sai suna sayar da gidajensu in ka bar gidan sai a sayar da shi in ka bar dukiyar shi kenan ka zanta su ai shi sa hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai kaga gida ne bai tarar da shi ba kamar yadda Anas dan Malik lokacin da an kai fatahin Makka yace annabi yanzu in mun ga zo wajen fatahin Makka gidanka zaka sabka annabi yace ina gidana ni an ka bar muna ai komai an sai so so a kidi ba su bar komai ba sun sai da komai to kaga wannan shi ke karantar da mu ashe duk abin da sahabi ya baro to dange nai ko wasu sai su sai so shi kenan ta zan dukiyar gado ta zan ganima gare su to yanzu gashi ana garin madina ana cikin rayuwa matsananciya babu komi kuma ga dukiyarsu can ita ce yanzu mashurufai suke sarrafa ta taron dukiyarsu to yanzu ga kuma abu sufiyan ya fito da kasuwanci zai kai ƙasar sham iya sai kasuwa kuma sai ya so abubuwan da ake sai ƙasar makka ya zo ya sai so haka yake yi ana fatauci labari ya zo wa annabi ga abu sufiyan ya fito sai annabi ya ce masahabai ku zo mu tarbe shi ko wani abu a samu cikin dukiya da asalin dukiyar damar taku ce shi yasa annabi ya ce duk wanda yake da abin hawa wanda yake to- yake son ya tai ya tuma tai ba shelanta ba ba da ni yaki bane an gasi shi yasa ba mai dauke da ko makamai babu abubuwan hawa duka doki biyu ne raƙumi goma wanda za a hawa kuma adadin sahabban da sun ka biyo annabi su ɗari uku da wasu ‘yan kanu wasu wacce da talatin ko da talatin da uku da sauransu to haka an kamo hanya an ka taho to yanzu ga su sun taho da nuna su tarbi abu sufiyan sun kusa kawo wa badar sai annabi ya tsayar da ayari ashe wahayi ya zo mai daga Allah na cewa al'amari ya canza ko ga manahaku ko to da niyyar ku tarbi abu sufiyan to al'amari ya juye ashe abu sufiyan ya ji labari sai ya canza hanya kuma da ya canza hanya sai ya jinga da wani mahayin doki ya tsaye ya sheka ya faɗa ma shawa ga cikin halin da ake muhammad ya fito da sahabbai nai za su tarbe su kwace dukiya to dama akwai hamiyatul jahiliya akwai da dadda adawa sai wannan kamar an zabar da su ne shaɗan ya zabar da su sai aka yi gangamin yaƙi na cewa duk wanda yake kishin ƙasa ta yi duk wanda yake kishin al'umma ta yi duk mai shi yana iyawa shi ne ya mutu dama suna dakacin sabai kusan haka sun ka shirya rundunar yaƙi ƙarƙashin jagoranci abu jihar wajen su dubu kuma ga dawaki ga makamai su yi shiri saboda su da nun yaƙi na zafi su yi shiri abinda ake kira shiri sai labari ya zama annabi ga cikin halin da ake sai annabi ya tsaye da sahabbai ya ce kun cikin halin da ake mun taho da nan mu tarbi Abu Sufyan amma Allah ya ji da al'amarinsa ya kuke gani annabi yana yawaita wannan magana saboda wanda an kai wannan tahiya wajen su 300 da wani abu duk mafiya yawan su mutanen Madina ne ba ƙorin shawo bane to sai yana gani da tunanin annabi kamar da maluma sun kai bayani kar ya zan alƙawalin da ya rika da su mutanen madina kar ya zan bai shahi wannan wurin ba saboda latul aqaba da an kai zama da su su yi mubaya'a ga annabi za su ba su goyon baya cikin kowane hali matukar dai yana tare da su to za su ba shi goyon baya ma'ana matukar dai yana ƙasa su madina za su ba shi goyon baya to za ba cikin madina ake ba yanzu wajen madina ne ake ko ba haka ba ko karya zan alkawali yana nan ko kuma kakana shi yasa annabi yake ta maimaita wannan magana annabi ya ce kun ji ga tsarin da mun kato da shi ga manuhanmu za mu nufaci abu za mu tarbi abu su biyan ga yadda al'amari ya canza duk da annabi ya magana mutanen makka ne ke ba shi goyon baya su abubakar su umar har yau bai ji ni mutanen madina za su faɗa ba ni gida da bi da aswad allah shi mai rahama sai allah ya sanya mai fikira ya ce ya annabi Allah wannan magana da kake maimaitawa annabi tana nuhin mu kake son kashi baki mu mutanen Madina ya ce ka sani ya annabi Allah mu ba za mu faɗa gare ka ba irin yadda sahabba annabi Musa sun ka faɗa ga annabi Musa da sun ka ce mai izhab anta wa rabbuka faqatila mu ba za mu faɗa haka ba inna ha huna qa'idun yana sun ce wa annabi Musa mu ba za mu faɗa haka gare ka ba mu mutanen madina kenan yana magana ne madadinsu mu mutanen madina abin da za mu faɗa gare ka izhab anta wa rabbuka faqatila wa inna ma'akum ma muqatiluna ka tare da Allah ku yaƙi ma tare da ku za mu yaƙi annabi sai ya ji daɗi ya ji daɗi na cewa mutanen madina sun faɗi wannan magana ya ce kai annabi Allah munan da muke duk inda kace mu shiga wallahi shiga za mu yi annabi ya ji daɗi to zuka ga al'amarin ko tabbas zai tabbata yaƙi ko tabbas za a yi shi to yanzu to da an kai tare da cewa zaɓi ne Allah ya ba su saboda ga saƙon mala'ika ya ƙara komo mu annabi Allah ya muku alƙawalin wa idh ya'idukum Allahu ihda ta'ifatayn annaha lakum kamar yadda zamu gani wa tawadduna anna ghayra zati shawkati takunu lakum ɗayan tawaga biyun nan Allah ya muku alƙawalin ɗayan tawaga biyun nan duk tawagar da kun kabi in Abu Sufyan kuna da garanti in wannan yaƙi kuna da garanti to amma sai sashe sun ka bure tun da duk an ba su zabi Allah gaira za ta shaukar ta kunu lahu wanda ba ta da makamai sun son ta kenan ayyubi abi Abu Sufyan ya yi ayyubi ayyaki to kaga kuma yanzu ga yaƙi ya tabbaci za a yi kaga yanzu kai ga inda ka so a yi ga inda kun so a yi yanzu an ce a ka zan gaza a yi sai dai an samu a cikin rayuwa eh kun ga dai kai mu dai ka zan gaza mun so a yi saboda ta kawo maslaha na duba da cewa ba mu da wani abu ga hannunmu da mun bi abu suyana za mu samu karhi mu sai makamai kaza kaza misali da shi da Allah ke karatar da mu nan Allah ya ce kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi kamar ta yadda kaga ubangijinka ya firkar da ke daga gidanka da gaskiya ma'ana ai gashi gaske ne a yanzu ko yanda kaga ubangijinka ya firkar da ke daga gidanka da gaskiya to Allah ya ce wa inna fariqan minal mu'minin lakarihuna haka ko da gaske ne daga cikin mummune suna kyama ba haka sun kaso ba yadda ka san da gaske ne ga ka je to to da gaske ne wasu ba su ji daɗi ba sun so a ce abu sufiyani an kabi Allah ya ce yujadilunaka suna jayya da kai kai annabi fil haqqi a cikin gaskiya menene gaskiya yaki shine fil haqqi suna jayya da kai fil haqqi akan abin da yake gaskiya akan sha'anin da gaskiya ne sun san da tabbas sai an yaki amma suna ganin dai ai ana iya gyara ta dai abi Abu Sufyan Allah ce ba adama ta bayyana baya abin ya riga ya bayyana ya tabbata la mahala sai an yaki sai Allah ya ce ka annama ka ce su wanda ba su so an yakin nan ba ka ce su yusaquna ila al-maut ana tunkudar da su ne ana korar da su ne ila al-maut zuwa ga mutuwa wa hum yanzurun suna ganin ta kuma haka ne yanzu sai ana to yaki zai kamar ana tura kana da mutuwa ana ingiza ka kana kana da mutuwa yanzu kamar abu da gidan zaki ne ana tukuna mutum da Allah sha sha dan shara ba kuma haka ba ko a kunna wuta ana dan tura mutum ana tura shi sha dan shawara da baya to haka ne Allah ya siffanta kamar yakin gar ra'ayi su waɗanda ba su so a yi wannan yakin ba kamar ana tunkuɗa suna zuwa ga mutuwa su a garin kamar ana tura su ne kutai kutai suna dan ja da baya Allahu akbar sai Allah ya ce
وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون
Allah ce wa izi ya iri kowallahu ya mazaci na annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ka tunatar da al'ummarka lokacin da Allah ya alkawali gare ku ihda qa'ifatai ne ɗayan tawagan nan biyu wanda tawaga ne biyu al'ira wan nafira yan ce al'ira shine Abu Sufyan da sana'ar da zura ita da fatautar shi yan ce an-nafira sune mayaka to Allah muku alkawalin ɗayan wannan tawaga guda biyu Allah muku alkawalin cewa annaha lakum takuti duk wanda kuka bi za ku same ta amma Allah ce wata wadduna sai kuna guratar Allah gaira za ta shaukati wadda take abin nan ma'abuciya makamai ainihin a shauka asalin shauka shine kaya amma ana kira a shauka a ce abin asilah makamman yaƙi amma asalin a shauka ita ce kaya to ana siffanta makamman yaƙi da kaya saboda bala'i ne to shi Allah ce wata waddona sai ga kuna goratar Allah gaira za ta shauka wacce riya ma'abuciya wadda ba ta da kaya gaira za ta shauka wadda ba ta da kaya wadda ba ta da makamai kuna gorata cewa ta kunu lakum ta kasance gare ku ke ne ta kuke so sai ku ga abi Abu Sufyan a barzantar yaki wannan shine abin da ku kuke gorata kuke nihi wa yuridu Allah shi ko Allah yana nihin ayyuhik alhaqa ya tabbatar da gaskiya bi kalimatihi da alƙawalinsa shine bi kalimatihi da alƙawalin shi da yayi na cewa li yuzhirahu huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa din alhaq li yuzhirahu ala din kulli to shine wannan bi kalimatihi alƙawalin da yake nan magana magana shi ta cewa sai ya bayyanar da addini akan dukkanin addinai to Allah yana so ya tabbatar da wannan kuku ga manhuku kenan ga manhuku ubangiji kuku ga taku yadda mun fahimta to manufar ubangiji ko ita ce manufar da za ta jawo muku izza da buwaya saboda yanzu in kuka fi abu sufiyan babu burga cikin wannan sai da ce an gamar shi an kwace ke kai ko ba haka ba to amma yanzu a ce an haɗu da makiya yawan su ya ninka yawan kuso uku kuma su suna da makamai ku ba mai ɗauke da ko adda amma kun karyar da su kun kashe sashe daga cikinsu wasu zama abin nan me ake jarumta wannan shi kuma haka ba na yakin da kun kai shi ne jarumta to shi ne Allah yake nuni ko ku kuna nufin wance ne shi ne Allah ya ce wa yuridu Allahu an yuhiqqa al-haqqa shi ko Allah yana nuna ya tabbatar da gaskiya wa yaqba adabir al-kafirin kuma ya zunguce gidajen kahirai ma'ana a rage yawan kahirai duniya يحق الحق بكلمات ya ayyu hikkal haqqa bi kalbati Allah yana so ya tabbatar da gaskiya da alƙawarin sa wa yaqba adabir alkafirin ya tire ya zumbuce gidajen kahirai a karyar da kahirai daga cikin su shi yasa kun ga wannan yaki da an kai sai da an kashe kusan kahiri 70 da yan kai manya manya masu izgili wa addini masu barazana ga mummune masu imani duk cikin wannan yaki an kashe mafi yawa daga cikin su Allah ya ci gaba ya ce يحق ka الحق karanta Allah ce li hibbal haqqa domin Allah ya tabbatar da gaskiya wa rubu ila al batila Allah ya lalata al batila shirka Allah ya ce walau karihal mujrimun ko da mujrimai ba su so. haka Allah yake nuhi na'am
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم
Allah ce iz tastaghithuna rabbakum Allah na magana da annabi da sahabbansa Allah ya ce tunatar da al'ummarka lokacin da tastaghithuna rabbakum kuke neman agijin ubangijinku da aka zo milin badar annabi ya daga hannu yana addu'a annabi ya daga hannu yana addu'a tsawon tsayi ya jima tsaye yana addu'a har mayahin annabi ya faru kasa abubakar ya zo ya ɗauki mayahin ne aka shi ka hudu annabi ya ce annabi ya isa ubangijinka ya ji ka ya annabi Allah haka annabi ya nace yana addu'a annabi ya nace yana addu'a sai da annabi ya juyo ya ce Allah ya nuna min kace an ma ƙare da su a wace wuri to shi da Allah ke tunatar da su ku tuna lokacin da kun kare min agajin ubangijin ku annabi na addu'a sahabbai na amin Allah ya ce fastajaba lakum Allah ya karba muku Allah ya ce an nemi abin nan mumiddukum Allah ya ce ni zan dade ku bi alfin min al mala'ika da tawaga dubu na mala'iku murdifin wanda za su biyo wani bayan wani shine murdifi wanda za su biyo jerar juna in wanda ya sauka sai wannan daga wannan sai wannan haka za su sauka Allah ya ce wa ma ja'alahu Allah Allah bai sanya wannan gare ku mana a faɗa muku adadin mala'ikun da za a sanya muku illa bushra face abe ya kasance bushara wa li tatma'inna bihi qulubukum domin kuma wannan ya kasance natsuwa ga zuciyoyinku amma ku sani wa man nasaru illa min indillah cin nasara ba gurin kowa yake ba face gun Allah inna Allah azizun hakim Allah mabuwayi ne mai hikima kaga duk adadin yawan mala'iku Allah ban sanya cin nasara yana ga mala'ikun ba, sai Allah yana karantar da su cin nasara na ga Ubangijinku. To wannan adadi na mala'iku na haka Allah ya faɗi, amma yadda mun gani cikin suratu abin nan a abin nan miƙe ta- suratu Ali Imrana Allah ya ce wa laqad nasarakum Allahu bi badar wa antum adilla fattaqullaha la'allakum tashkurun إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين Allah ya ce bala in tasbiru wa tattaku wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin min al malaikati musawwimin Allah ya ce wa ma ja'alahu Allah illa bushra lakum wa litatma'inna qulubukum bih wa man nasru illa min indillahi al-aziz hakim kaga ne Allah ya ce yana karantar da annabi wa laqad nasarakum Allah bi badr tabbas Allah ba ku cin nasara bi badr yakin badar da kun kai wa antum azilla kuna kaɗan ne ma'ana qalilun kuna kaɗan ne kar ka fassara asalin kalma ka ce wa antum azilla ka wata wata ma'ana da ba haka ba saboda mun san azilla kaskanci ko ba haka ba kar ka ce kuna makaskanta a wa antum azilla kuna kaɗan ne haka Allah ba ku cin nasara Allah ya ce fattaqullaha la'allakum tashkurun ku ji tsoron Allah domin ku kasance masu godiya ga Allah sai Allah ya ce ma annabi idh taqulu tuna lokacin da kake faɗa lil mu'mini kana faɗa ga mummunai kana ce musu alayyaka fiyakum shin bai isan muku ba ayyumiddukum ayyumiddakum ya dade ku rabbukum ubangijin ku ya dade ku bi salasati alafin da tawaga dubu uku na mala'iku munzalin wanda saukowa Allah ya ce bala tabbas ma in tasbiru haƙi da kuka yi haƙuri wa tattaku kun ku ji tsoron Allah wa ya'tukum min fawrihim kayaran sun ka zo muku min fawrihim daga inda sun ka zo muku haza wannan ma'ana daga inda sun ka zo muku nan to yumdidukum rabbukum ubangiji ku zai dade ku bi khamsati alafin da tawaga dubu biyar na mala'iku sai Allah ce musawwimin masu alama nan da Allah ce musawwimin masu alamomi sai kuma Allah na karantar da ashe sahab abin nan mala'iku da sun ka sabko sun sabko da alamomi wani alamomi ne shine rawunna sun sabko da rawunna da kaga mutum ya sari kahiri yana da rawani ka san ba dan uwanka bane mala'iki ne kuma haka ya tabbata ga sahabba annabi akwai sahabin da ya zo ce ma annabi abin mamaki ya annabi Allah wallahi na taho zuwa ga wani kahiri zuwa in kai mai hari sai ni ga an sare shi da takobi ba sai wanda ya sare shi ba sai annabi ya ce wannan tawaga ce daga cikin mala'ikun sama ta biyu kaga sun saba kuma sahabbai sun gane su shine musawwimin alamomi gare su to Allah ya karkar da mu cewa wa ma ja'alahu Allah illa bushra duka wannan adadi Allah bai sanya shi gare ku face ya kasance bushara walitatma inna qulubukum bihi kuma domin zuciyoyin ku su samu natsuwa da wannan amma har yanzu ku sani wa man nasaru illa min indillahi al-azizul hakim tunda sa ba gurin kowa ke wurin Allah ne kaga har yau kullun irin wannan misallai abinda Allah yake sai yake kawo mana wannan domin a kawar da shubha tare da mu saboda duk yanda kake ganin wani yana iya ajiza ma wani yana iya taimaka ma kar ka ɗauki matsayin da ba na shi ba ka ba shi ka ta duke duke kana ganin in ba dan da shi ba da ba san inda kake ba da ka mutu wallahi ba haka bane ga mala'iku Allah ya ce wannan hutun nasara ba daga rasu bane kar ku sakankance ku ce mala'iku ba dan da mala'iku ku fada mu shirka kadiba fa kuma haka kake ganin Qur'ani yake karantarwa ko ina kadiba zulkarnaini zulkarnaini da ya zo ya tarar da wasu al'umma suna fama da musiban ya ajuju wa majuju suke zaiwa suna musu banna suna kashe musu dabbobi suna ciye musu dukiyoyi sun ga zaka suna lallashin cewa zulkar ne ya saya musu katanga tsakaninsu da ya ajuju wa majuju yace sun ga ce za su saya mai tingaci abinda ubangiji na bani ya haɗa da za ku bani za ku zo dai ku kama a yi muku aiki da sun da ya kare sun ga musu wata irin katanga wanda ba su taba ganin irin ta ba sai suna ta kama kwasuwa ta gure ta azza rahmatun min rabbi wannan ba da gare ni bane rahama ubangiji kuma kusan duk girman wannan duk ƙarfin wannan katanga fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakkan wa kana wa'du rabbi haqa wace ku ta kanku aikin Allah ne aikin Allah ne kai ku kana so a yabe ka duk abin da kai a yabe ka a ce kai ne sai a baka matsayin da shi dan sai ya ɗauki wani gawo ya aza maka haka ɓata aikin ka baka sani ba to wannan kaga mu zanta ka tsantsan duk abin da wani ya mana kai mu ɗauki wani matsayi mu bashi wanda ba nashi ba duk abin da kai ma wasu kar ka zo kana so a baka wani matsayin da ba naka ba duk abin da kai kai dan Allah duk abin da za a yaba ka kar ka nemi yabo shine sifofin mutanen kirki inna ma nuna muku liwajin Allah la nuridu minkum jazaan wala shukur saboda nema a gode ma a yabe ka nema a sakan ka maka shike sai ya aƙetar iyaka ke sa duk abin da mutum zai shi shi da Allah kuma duk abin da kaga ayi makar ka doka suwa ne in ba dan su ba da ka halaka ga mala'iku Allah ce ba wai dan su bari an samu cin nasara cin nasara daga Allah ne Allah ka sa mu gane sai ce ne
إذ يغشيكم النعاس أملة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان
Allah na karantar da mu irri ga shi kumun nu'asa ka tunatar da al'ummaka lokacin da an gaje yake lullube ku Allah ya ce wannan amanatan minhu aminci ne daga Allah Allah ku ribo hilin yaƙi malam hilin yaƙi an mutum ya samu dama an gashi ka san dai ko dama ta samu natsuwa ta samu shi yasa Allah ya ce amanatan minhu wannan aminci ne daga Allah Abdullahi da Abbas ya ce wallahi ko abinda an gaje ya ce dai ina kusan wani aboki na sai da takobi shi hod da ya hod ya ɗauke shi lalle ayi an gaske kenan to shine Allah ya ce wannan amanatan min duka wannan aminci ne daga Allah wa yunazzilu alaikum kuma Allah ya saukar akan ku min samai daga sama Allah ya saukar muku ma'an ruwa Allah ya saukar muku ruwa daga sama li yutahhirakum bihi domin Allah ya tsarkake ku da abin nan ya tsarkake ku sanadiyar wannan ruwa wa yudhiba ankum rijza shaytan kuma domin Allah ya kawar da waswasin shaytan ko kazamtar shaytan saboda akwai ruwa yadda sun kanunna shaytan ya so shi tasiri yana tsoratar su lokacin da an ka gamu nan lokacin da an ka gamu kamar da muka cikin suratu abin nan ali imrana tawaga bi ga ta so hadu kuma mummune suna ganin yawan kahirai sun linkaya su linki biyu kuma ra'ayin ayin gashi da hili ne kuma ga makamai sai shi ɗaya shiga shina wasa da hankulansu wancan adadi ina kun kaya da shi kuma ku dibi makamman da suke ɗauke da shi ku dibi kaza ku dibi kaza kuma dibi su inda suke wurin ruwa ne ga ruwa ko ko nan cikin rere na kuke da mutum ya da kafa sai gusawa za ta yi rere ne kuma haka ne a yi aƙidar rere ko al'adar rere in ka aza kafa abin da sai ya sha ka duk shi da yana ta wasa da hankulansu to sai Allah saukan musu ruwa daga sama dama suna da bukatar ruwa ga kishirwa ga komi sai Allah saukan musu ruwa domin su samu natsuwa domin a wanke musu waswasin shedan in ma akwai jaraba gare ka wanke yi wanka kuma domin ƙasa duga-duga kamar da damu domin duga-duga su tabbata shi yasa ana zuwa wannan hili na badar bayan annabi ya yi addu'ar da ya yi sai yana kwadatar da sahabbai yana cewa inna sabara fi mawadilil ba'asi mimma yakhruju Allah bihi alhammu lalle hankuri hilin yaki a gurza yaki hankuri wannan hilin yaki ina haka yana daga cikin abubuwan da Allah ke kawar da damuwa yake kawar da bakin ciki da damuwa ga 'yan adam duk wanda sun kai hankuri wannan ini kuma annabi ce ka duk wanda ya hankuri kamar da muka bayani yayi hankuri yana mai huskantar kahirai ba yana mai ba da baya ba wallahi idan Allah ya karbi rayuwa ta yin sanadiyar mutuwar shi wannan hili aljanna amma ko akwai umayr bin hammam yana rike da dabino wa bi yadihi tamarat yana rike da dabino ya akuluhu yana ci da yaji annabi ya ce ba wanda za a kashe wannan rana yana mai hankuri yana mai huskantar kahirai ba yana mai juya baya ba face aljanna amma ko sai ce ma annabi bakhin bakhin ma baini wa baina an adkhulul jannata illa an yaqtulani haula'i yanzu tsakanin da shiga aljanna shine wadannan su kashe ni kai summa qadafa tamarati min yadi sai jifar da dabinon da ke da hannunsa wa akhadha sayfahu ya rike takobinsa ya shiga wa qatala hatta qutila yana yaki sai da an kashe shi annabi ya tabbatar mai aljanna ka shiga gawar sahabbai to shi saboda annabi ya zaburar da su faladin da ake samu na jihadi kuma ya zaburar da su hankuri hilin yaƙi duk hilin daga idan mutum ya hankuri yana neman la daga Allah Allah na kawar da damuwa daga gare shi shi yasa sahabbai duk sai Allah kawar da damuwa ta tare da su sai yanzu ma ana son mubaraza za a yi mubaraza mun san shine somantabi kake a fara yaƙi sai a yi mubaraza daga cikin wasu su hito daga cikin wasu su hito in mutum guda guda in mutum bibi haka ake yi shi yasa bangaren sahun kahirai sai mutum uku sun ka hito akwai utuba bin rabi'a akwai shaiba bin rabi'a wa da kanina akwai alwalid bin utuba shi ko dan utuba ne kenan wa da kane da da sun ka hito sun ka ce ga mun hito a hiddo muna wasu sai annabi ya hankar da wasu daga cikin mutanen madina ya sun ce a faƙalibu aka fa'ihim su aka fa'ihim mutanen makka irin su suke noma suke nema faƙaru sun ce annabi la hajata lana bihim ba mu da bukata ga waɗanga inna ma nuridu aka fa'ina irin mu muke so ƴan dange ƴan mutanen makka ga harkar san mana irin su to sai annabi ya ce ma ubaidullahi bin haris annabi ya ce ma fita shi wannan ubaidullahi bin haris shi wannan haris da abdul muttalib ne kenan shi wannan ubaidullah shi da annabi kamar uwayen su uwa ne uwa da kanina har annabi ya ce hamza shi hita shi ko hamza shi ne wan baba annabi ba ɗayan dange kuke so ba yan makka to ga sunan kuma sai annabi ya kada ali bin abi talib to aka ce ku ɗan gida guda na su wannan ɗan gida guda shi ke na a gwamza ko da aka shima ubaidullah bin haris ya rike utubatu bin rabi'a ko da aka shima hamza ya rike shaiba bin rabi'a ko da an jima sayyidina ali ya rike alwalid bin utba kake a jima da hamza da sayyidina ali duk sun gaba da mutanensu wance na ubaidullah kawai ya raguwa da wannan da utuba sai sun ga sun ka ishe shi to lokacin aka fara yaki to kaga Allah ya tabbatar da sabai haka sun samu natsuwa gashi an yi shawantaki kuma an shiga yaki to sai Allah na tunatar da annabi iz tasdage su abin nan iz yughashikumun nu'asa ku tuna lokacin da kun ka samu lullube wa Allah ya sabkar da an gaje lullube ku amanatan min wannan aminci ne daga Allah wa yunzilu alaikum minas sama'i ma'an kuma Allah ya sauka muku ruwa daga sama li yutahhirakum bihi domin Allah ya tsarkake ku sanadi abin nan tasanadi wannan ruwa wa yuzhibu ankum rijis shaytan domin Allah ya kawassuwa akan ku waswasan shaytan haka zaka wasara shi yayi waswasan shaytan Allah ya ce wal yarbiba ala qulubikum wannan domin Allah ya daure akan zuciyoyinku kar ku yi tsoro kar ku razana Allah ya ce wa yusabbit bihi al aqdam kuma domin Allah ya tabbatar da gaduganku ba za ku gudu kayan riba sai Allah ci gaba ya ce
إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب
rabbuka tuna lokacin da ubangiji kai wahayi zuwa gare ka ya kai annabi Allah ko yadda yuhi rabbuka ila malaika tuna lokacin da ubangijin ka ya kai annabi Allah yayi wahayi zuwa ga malaiku anni ma'akum na cewa ina tare da ku kaga mala'ikun ma sai Allah ya wahayi a karantar da sahabbai cewa Allah ya ce yana na tare da ku da haka ku mala'iku fa sabbitu allazina amanu ku zo ku tabbatar da mummune masu imani kar su samu tsoro kar su samu razani Allah ya ce sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba Allah ce ni Allah zan jefar da tsoro cikin zuciyoyin kafirai ko dai abin da ake so gare ku mummunai Allah ya ce fadribu fawqa al'anaq da ko samu dama ku ta falla wayoyin su ku ta sare wayoyin su wadribu minhum kull banan duk ku samu gabobi ku sassare ainihin banana banana jami'a na bananatu kamar yatsu to amma nan kowace gaba dukkanin gabobi ku samu ku ta bugewa ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله دم إذا أمس وأن عذابا دم الله يؤمني أمس وأن عذابا سبر سنسى بالله لمن الله ومن يشاق الله ورسوله دون نسى الله لمن الله فإن الله شديد العذاب شديد العقاب دام الله من سنة عذاباني ذلك كوكا هر الله يتوانتاني وأن عذابا فذوقوه قد أندليت وأن للكافرين عذاب, عذاب النار كاهرين سنة عذابا تهتا Allah ka kare mu nan za mu kwana sai kuma gobe insha Allah sai mu dora dan lokaci yayi abin da mu karanta dai Allah ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mu ya ɗebe cikin zuciyoyin bayansa ya Allah bayan ka muke Allah ka san bukatocin mu na alkhairi Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi duk musulmi da cikin halin kakaniki Allah ka mana doki Allah ka mana doki Allah ka mana doki Allah ka gafarta mana ka gafarta mu iyayen mu ka gafarta mu iyayen iyayen mu duk musulmi sun karga yin Allah ka sa sun huta mu da mun kai sarau Allah ya kyauta mu kuma mu ya Allah duk masu nufata wannan ƙasar tamu da sharri da bala'i in ma shirwa ne Allah ka shirar da su in ba shirwa Allah ka haɗa shirar su gare su ya Allah ya Allah ayan uwa musulmi da ake azabtar su Palestine da sauran kasashe na duniya Allah ka musu doki Allah ka musu doki Allah ka tsare mu gaba gare mu ka tsare mu baya gare mu ka tsare mu dama gare mu ka tsare mu hagu gare mu ka tsare mu sama gare mu ka tsare mu ƙasa gare mu ka tsare mu ta ko'ina ya Allah ka gafarta mana gafarta mu iyayen mu Allah ka sanya aljanna ce makoman mu marasa lafiya gida ko asibiti ko daji Allah ka bashi lafiya mu da ke da lafiya Allah ka kara mun kasance jari na bauta gare ka rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin